إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Usman ibn Affan a nan garin daya a cikin garin Kano a wannan yammaci na ranar Juma'a 24 ga watan Jumada al-Ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1400 da 34 wanda kuma ya zo daidai da biyar ga watan hudu miladiya ta 2013 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda a yau insha Allah za mu shiga tafsirin suratul ikhlas
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
نعم سورة الإخلاص sunan da aka fi ya fi shahara a bakin magabata kuma ya fi zuwa cikin hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama shine suratu qul huwallahu ahad wato a ambace ta da sunan ko da ayar farko ta cikin wannan sura suratu qul huwallahu ahad a yawancin masahib da littattafan tafsiri ana kiranta da suratul ikhlas a cikin littafin al-itqan fi ulum al-qur'an na jalaluddin as-suyuti ya kira wata da suratul asas al-asas البقائي برهان الدين البقائي أتكل التابنسة نظم الدرر يا كراوة دا سورة السمد تبو دا كلمر السمد دا تزو أتكي وان دا سوناني دا بشكين سونا ين الله بيزو أتكين وتا آية القرآن بسي أتكين وانا السورة تبو دا حكا سورة السمد فقر الدين الرازي أشكل لتاب سا مفاتيح الغيب تفسير سا مفاتيح الغيب يا يفسلي قدا وانت إذا نسونا إيه نوانا سورة ɗaya bayan ɗaya har guda ashirin amma bai faɗi dalilai ko daga ina ya samo su ba wasu wasu akwai su wasu kuma bai faɗa mana daga ina ya sun so su ba na ya faɗi wajen guda wato guda guda ashirin wannan sura makkiya ce sura ce da ta sauka a makka fi qaulil jamahir da dama daga cikin malamai abinda suka ce kenan sura ce makkiya amma akwai wani kaulin da yake cewa sura ce madaniya akwai kaulin da aka hikaito daga qatada ibnu da amatu sadusi da abul aliya da asubji suna cewa sura ce madaniya sai dai wannan kauli ne marjo kaulin da ya fi shahara kuma ya fi rinjaye cewa sura ce makiya adadin ana lissafa wannan sura a jerin gwanan saukar surori a bisa kaulin da yake ingantacce na cewa makiya ce cewa ita ce sura ta ashirin da biyu ta sauka bayan suratul najm kuma kafin suratul najm kafin suratul najm adadin ayoyinta lissafin mutanen madina da mutanen basra da mutanen kufa da mutanen basra ayoyinta hudu ne amma a lissafin mutanen makka da masu lissafin ayoyi na sham ayoyin tafiyar ne wato suna lissafa lam yalid a matsayin aya wa lam yulad a matsayin aya kaga sai su zama biyar amma da al-mashhur sune ayoyin ta guda hudu wannan sura sura ce da take da falala kwarai da gaske ayoyi da dama ma hadisai da dama sun zo waɗanda suke tabbatar da falalar wannan sura wanda har ma wasu daga cikin malamai sun yi littafi musamman domin batun falalar wannan suna kamar kallal yana da littafi sunan shi fada'il suratul ikhlas falalar suratul ikhlas kuma da wahala ka dauki littafin hadisi ba tare da ka samu hadisai da suka zo waɗanda suke bayanin falalar ita wannan sura akwai waɗanda suka zo suna bayanin falalar ita wannan sura ita kadai akwai kuma waɗanda suka zo tare da falalar suratul falak da suratul nas wanda akan kirawo su dukan gaba ɗaya al-mu'awwidat waɗanda insha Allah su za mu ambace su lokacin da muka zo tafsirin suratul falak ko suratul nas daga cikin falalar ita wannan sura sura ce da take ɗauke da sifar ubangiji mai rahama kamar yadda bukari ya rawaito a cikin littafin sa shi da shi da muslim hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aika wani mutum a matsayin shugaba da zai jagoranci wata yar karamar runduna sai ya kasance wannan mutum duk sanda zai yi wa mutanensa sallah sai ya karanta sura sai kuma ya rufe da ulhuwallahu wato duk inda abin da zai karanta sai ya sai ya goya da ulhuwallahu to saboda haka su suka nemi ya daina da ki dainawa da aka dawo sai suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ga abin da mutumin ne ya tsaye musu duk sanda zai yi sallah in ya karanta sura to sai ya goya ta da ulhuwallahu ahad sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saluhu li ayyi shay'in yasna'u zalik ku tambaye shi me yasa yake haka sai suka tambaye shi sai ya ce da annaha sifatur rahman surar ta kunshi sifar Allah mai rahama wa ana uhibbu an aqra'a biha don haka nake son in rika karantawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akhbiruhu bi anna Allah yuhibbu ku gaya masa shi ma Allah yana son sa saboda haka kaga anan wannan hadisi ya kunshi abu biyu na falalar ita wannan sura na farko kasancewar ta sifatul rahman annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa da wannan sannan na biyu kuma takan sabbaba wa mai santa Allah ta'ala ya so shi wato takan sa mai santa ya samu soyayyar ubangiji wanda kuma wannan shine gayar abinda mutum yake so ya samu Allah ta'ala ya so shi ba wai shi yana son Allah ba a'a shi ma Allah yana wato Allah ta'ala ya so shi قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم kaga wannan shine sakamakon da mutum yake so ta hanyar nuna kaunarsa ga ubangiji shi ma Allah ta'ala ya so shi wannan wannan hadisi ya nuna cewa mai karanta wannan sura tare da kauna to ubangiji ta'ala zai so shi sannan yana daga cikin falalarta mai karanta ta wato za ta zama sanadiyar shigarta aljanna duk mai karanta wannan sura takan zama sanadiyar shigarta aljanna kamar yadda imam bukhari ya kawo hadisi mu'allaki amma imam tirmidhi yayi wasilin sa ya kawo shi da cikakken isnadin sa daga ubaidillah an sabit an anas yake cewa wani mutum daga cikin mutanen madina wani mutum ne min al ansar kana wa ummuhum fi masjid quba yana musulmanci a masallacin quba sai ya zama na duk sanda zai yi sallah idan ya bude da sura wato kullama fataha suratun yaqra'u biha lahum fi salati mimma yaqra istata'a bi qul huwallahu ahad shi ba goyawa yake yi ba duk sanda zai zai musu sallah sai ya fara da qul huwallahu ahad sannan sai sai karanta kuma surar da da yake bukata ya karanta sai ya bude da kulhu Allah wa sannan kuma ya goya ya goya mata surar da yake bukata ya karanta a cikin sallah sai ya gama sannan kuma ya yi ruku'u ya yi sujjada sannan a raka a gaba ma ya haka to shine sai suka kawo kukansa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga abin da yake yi a yadda ruwa suke cewa sun yi kokarin su hana shi sai ya ce shi ba zai hana ba ko dai su bashi musulmanci a haka ko su nemi wani imamu ko dai in suna son limancin sa to su bashi haka zai zai ci gaba in kuma ba sa son yayi hakan to sai dai su hakura da shi su nemi wani limamin su kuma ba sa son su bashi saboda ya fi kowa ilimi ya fi kowa karatun qur'ani za ka in sun cire shi to duk wanda za su sa bai kai shi ba to da abin ya dame su ne suka zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam suka koka masa da abin da limamin me yake a kuba to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo shi sai ya tambaye shi me yasa kake haka ma hamalaka ala luzumi hadhihi sura me yasa ka lizinci wannan sura fi kulli raka kowace raka ake ka karanta to shine sai yace inni uhibbuha saboda ina son sura sai annabi ya ce hubbuka iyyaha adkhalaka aljanna sannan da kake yi mata ya shigar da kai aljanna saboda haka ta wannan sura takan yi sanadiyar mai takan yi wa mai karanta ta sanadiyar shiga aljanna akwai ruwayar imam malik ta shi wannan hadisi wanda ubayd ibn hunayn ya rawaito shi daga abu huraira yake cewa akbaltu ma annabi sallallahu alaihi wasallam na zo tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum yana karanta qul huwallahu ahad sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wajabat wajabat ya ji shi yana karanta qul huwallahu ahad sai annabi ya ce ta wajaba sai sahabbai suka ce wa ma wajabat menene kuma ta wajaba sai ya ce aljanna saboda haka wanda yake karanta ta wato zai samu zai wanda zai masa sanadiyar samun gidan aljanna haka nan karanta ta yana sa mutum ya samu gafarar Allah kamar da hadisi ya tabbata cikin musulun Imam Ahmad da Sunan Jarimi hadisin shu'ba muhajir yake cewa ya ji wani mutum wanda ya zauna tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama a tafiyarsa wato ya ji shi yana karanta qul ya ayyuhal kafirun annabi ya ji shi yana karanta qul ya ayyuhal kafirun sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qad bari'a min ash-shirk ya kubuta daga shirka sai ya ji wani shi kuma yana karanta qul huwallahu ahad sai ya ce ghufira lahu an gafarta masa sai yana daga cikin falalarta annaha ta'dilu thuluth alquran tana kwatankwacin ɗaya bisa uku na alqur'ani akwai hadisi da ya tabbata cikin sahih bukhari daga abi sa'id al-khudri wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ji wani mutum yana karanta qul huwallahu ahad yurajjiduha yana kame da karatunta in ya kai karshe ya dawo in ya kai karshe ya dawo farko da gari ya waye sai ya zo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Sa'id al-Khudri sai zo ce ga gashi na ji wani mutum cikin dare yana ta karatun kuliya ga kafir a kun wallahu ahad da ya kai karshe ya sake dawowa kuma ya ji shi ne a cikin sallah wato kamar qiyamul layl yake da wannan to shine sai Abu Sa'id sai ya zo yake ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ga masa haka ka annar rajul ya taqalu to kamar yana ganin tayi kadan a zai kiyamu lail ko da kulliya a kul huwallahu ya kamata a ce ya tararo tun daga bakara ya yi kasa to kuma sai ji kawai kulli kul huwallahu yake ta mai dawa to sai ya rena abin a wasu ruwayoyi sun nuna qatada ibn nu'man kamar da zai zo nan gaba qatada ibn nu'man shi kuma wanda ya jija Abu Sa'id al-Khudri ne Abu Sa'id al-Khudri da qatada ciki ɗaya suka fito kan uwansa ne da ummi kuma suna zaune a guri guda ɗaya makocin ɗaya ne saboda da Abu Sa'id ya ji qatada ibn nu'man yana wannan karatu yana kiyamu da da kul huwallahu ahad sai ya rena masa da za a ce kawai wallahu zai yi kiyamun da sai zo yake ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi bi yadihi innaha la ta'dilu thuluth alquran na rantsi da wanda rai laki hannunsa wannan tana kwatan kwashin sai bisa uku na alqur'ani haka nan akwai hadisin az-dhahhak al- al- al-mashriqi shi kuma daga abu sa'id al-khudri yake cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fito ga sahabbansa hadisi da cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ga sahabbansa sai yake cewa da su ayajizu ahadukum an yaqra thuluth al-qur'ani fi layla dayan ku ba zai iya karanta ɗaya bisa na alqur'ani a dare guda ba fa shaqqa zalika alaihi rizqa tikai ya za a yi ya za a yi a ce kullum da daddare mutum ba zai bacci ba sai ya karanta sulusun alqur'ani sai su yi ganin abin da wahala shi kullum ba zai yi karatu ba zai abin da ba sai ya karanta ido ashirin suke ga abin zai yi wahala sai a sallallahu alaihi wasallam sai suka ce ayyu na zai ku zalika ya rasulullah waye zai iya haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su Allahu al-walid as-samad sulusul qur'an suratul qul huwallahu ahad Allahu as-samad ثلث القرآن ثالث أكتي سأل القرآن هكذا التذكير رواية مسند يكي سوى بعد قتالة بن النعمان يقرأ يقرأ قل يا قل هو الله أحد في الليل يا يا يا جمع جلسة جماعة يقرأ في الليل كله قل هو الله أحد shine sai zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa cewa tana daidai da sulusun alqur'ani hadisai da yawa sun zo da wannan ma'anar cewa tana daidai da sulusun qur'ani akwai hadisin hadisin muslim wanda yana cikin jami'ul tirmidhi hadisin abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ihshudu فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن فتتلوا خذوا كتابوا زن قرأت لكم ثلث القرآن فحشد من حشد wanda duk mutane aka tattaro wanda duk yake nan yanzu suka taru sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya fito sai karanta musu qul huwallahu ahad sai koma gida sai suka rika cewa junansu manzo Allah ya ce fa zai karanta mana sulusul qur'ani to kuma gashi bai kamar wato suna tunanin ya kuma ya fata ya ce zai karanta mana sulusul qur'an kuma ya zo ya karanta qul ya ayyuhal kafirun kuma ya tafi yasta a qul huwallahu ahad ya karanta qul huwallahu ahad kuma ya tafi yasta sai wani yake cewa ina jin dai kowa ya kai masa daga sama wato wahayi ne ya zo masa shi yasa ya fita ya je ya saurari wahayin da Allah ta'ala aiko masa ne to sai Allah sallallahu alaihi wasallam sake dawowa sai yake ce da su na ce da ku zan karanta muku sulusal qur'an daya bisa uku na alqur'ani ala wa innaha ta'dilu sulusal qur'an wannan surar da na karanta muku qul huwallahu ahad تعديل ثلث القرآن تنا فتن بشن دي بس أكون القرآن hadisan da suka zo akan wannan suna da yawa kwarai da gaske wanda dukkaninsu suna tabbatar da cewa kul huwa Allahu sulusul Qur'an sai dai ake nufi da cewa sulusul Qur'an malamai sun yi maganganu da dama wajen fassara ma'anar sulusul Qur'an su ce sulusul Qur'an fi sawa wato za ka samu ladan wanda ya karanta sulusun alkur'ani wasu ce a ana nufin sulusun qur'an domin ta kunshi tauhidi alkur'ani kuma gida uku ne akwai abin da ya shafi ahkam akwai abin da ya shafi qasas ko qisas akwai kuma abin da ya shafi tauhidi saboda ita kadai ta kunshi abin da ya shafi tauhidi wasu ma daga cikin malaman ma suka yi iskalin abin cewa wata shi dai wannan hadisin ma ba za a iya gane shi ba wato ba za ma iya fahimtar ta ba kamar ibnu abdulbar a cikin at-tamhid cewa yana ganin kawai a hakura amma ba za a gane takamaiman abin da yake yi ba wato abin da yasa suke ta iskari kuna tana hadisin abdullahi dan mas'ud wanda imam at-tirmidhi ya rawaito wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wanda ya karanta Qur'ani man qara'a al-Qur'an falahu bi kulli harfin hasana wal hasanatu bi ashri amsalha wa la aqulu alif alif lam mim harf walakin alif harf wa mim harf lam harf wa mim harf annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya karanta harafi ɗaya na alqur'ani yana da cikakkiyar cikakken lada kuma kowane lada ana ninka shi gida goma kuma ba zan ce da ku alif lam mim harafi ɗaya bane a alif harafi ne lam harafi ne mim harafi ne in ka ce alif lam mim kana da cikakken lada guda uku kuma kowanne za a ninka maka shi goma kaga talatin to idan haka abin yake kaga wanda zai karanta sulusul qur'an ya karanta daga bakara har zuwa har zuwa cikin surat tauba innama sabilu a ce ka karanta nan gaba ɗaya da wanda zai karanta qur'ani waye ka karanta harfa mai yawa ba ba ba kiyasi ko tabbace da abin da kun ka dauka ai ta fi wannan yawan harfa to in dai kowane harafi za a baka lada cikakke guda goma to kaga kenan wanda zai karanta wannan ba za a taɓa dai kwatanta shi da wannan ba to za kuma ce ta adilu surat alquran alada to wannan ce rikita wasu ce ta adilu surat alquran alada ko kuma ta adilu surat alquran wanda yake da ita yana da sulusun alqur'ani don haka in ya samu kamar ya karanta ta sau uku kamar yayi sauka ne saboda haka shi ba zai buƙaci ma sauran qur'ani ba kawai kullum ya rika karanta ya rika karanta kul huwa Allah sau uku shikenan ya gama karanta alqur'ani to wannan shine iskalin da wasu suka samu kansu a ciki wanda har ta sa wasu suka ce kawai a hakura an dai ji annabi ya faɗa kuma an yarda amma me ake nufi to su ba su gane ba to amma maganar mafi ingancin magana ita ce maganar abul abbas ibn suraj wanda ya faɗa ta cewa alkur'ani gida uku ne akwai abin da ya shafi hukunce hukunci akwai abin da ya shafi kisan labarai ko kace alwa'd wal wa'id abinda Allah ta'ala ya alkawari na na rahamarsa da kuma abinda Allah ta'ala ya alkawari na narkonsa a cikin duk maganar alkiyama zai shigo ciki sannan kuma akwai tauhidi abinda ya shafi kadai ta Allah ta'ala abin nan suratul ikhlas ta kunshi wannan kaso na karshe abinda ya shafi tauhidi domin a ciki ana tabbatar da wahdaniya ta ubangiji ga ɗaitar ubangiji a cikin dukkan komai nashi kamar yadda za mu ji in mun zo fassara ta saboda haka wanda zai karanta ta to zai samu abin da ake nufi da tauhidi shine kadai ta Allah to amma wannan ba shi yake nuna cewa ba zai buƙaci sauran bangarori na alkur'ani ba ba wanda ya isa ya ce shi kawai ruwan lau ta ishe shi in ya karance ta ya iya ta shi kenan ba zai buƙaci sauran sauran bangarorin alkur'ani ba wanda ya faɗa haka to ya kowa jahilci ba ma wanda zai iya rayuwa a musulunci ya ce iya nan kawai yake bukata sauran ba bukata kuma ya zama musulunci ta yari ko sallah ta ba za ta yi ba in ka zo sallah shi da su karanta fatiha ba za ka ce tun da kulhuwar lahu tana da wannan falalar ba shi kenan kai da ka karanta kulhuwar lahu ba sai ka yi fatiha ba ko su waɗancan da aka faɗi abin da suka yi na na maimaita kulhuwar lahu a cikin sallolin su ai sai sun yi fatiha sai an zo batun sura ne sai su goya da kulhuwar lahu amma dai inda za su yi sallah ba fatiha to sallah ba ta yi ba dole zai sallah ba fatiha ba rukuni ya ba rukuni saboda ka sallar ta ɓaci to ashe kaga dole yana buƙatar sauran bangarori na alƙur'ani dole yana buƙatar ya san hukunce hukunci don haka kaga bukatuwarsa zuwa ga sauran abubuwa na alkur'ani wannan wani abu ne wanda yake zahiri ba wanda zai ce yana bukatar sai an taka masa hujja akan wannan akwai wannan bukatuwa wato kamar kamar a ce kana da wani nau'i ne wani jinsi ne na dukiya a ce kai kana da dukiya amma dukiyar ka gidaje ne dukiya akwai ta gidaje akwai ta kayan kayan sawa akwai ta abinci ga sunan kala kala dan mutum yana da wani jinsi na dukiya zai ce ba a bukatar sauran jinsi sai ka fi kowa kuɗi amma kuɗinka ba zai sa ka wadatu gaba da wasu abubuwan ba dole ka nema mutum ne da ya tara dukiya ta gidaje ko ya tara naira suna ya tsara kan akawun ɗinsa dole ya ciye sha kaga yana bukatar abincin da zai ci ashe wannan dukiyar ita kadai ba ta zama masa abinci shi ba dole sai ya nemi abinci in kuwa bai nemi abinci ba ya zauna a haka da takamar cewa shi yana da kuɗi ko yana da filaye ko yana da kamfanin nika amma ba zai nemi abinci ba ko abin sha yayi na haka ya kwana haka yana haka kwana biyu uku ka je ka ziyarce shi daga yayi saboda haka kasancewar kana da kana da abin da ya shafi tauhidi dole kana buƙatar kuma abin da ya shafi sauran sauran hukunce hukunci ba da za a yi ka wadatu gaba da su sannan maganar haruffa da aka ce kowane harafi kana da kana da lada wannan haka yake to amma ka amanta ladan ba akwai manya akwai kanana an ce hasana kalmar hasana kalma ce dunkulalliya duk wani lada da Allah ta'ala zai baka hasana ne duk wani lada da zaka samu akan wani aiki da kai hasana ne amma wani hasana din ta wani akwai sigara akwai kiba akwai hasana kabira akwai hasana sabira a yanzu mutane biyu za su iya yin aiki iri daya amma zama akwai tazarar lada tsakanin ko shi kansa karatun qur'ani wanda zai karanta da tadabburi da kusuri yana halatto abin da yake karantawa zai zama daidai da wanda yake karantawa kawai ba ba tadabburi ba kusuri wani ma zai zama yana karantawa amma ba shi da lada saboda wataƙila yana yin riya yana yin sum'atan kamar yadda muka sani muka ji a hadisin Abu Huraira na sayo Muslim hadisin mutane uku da Allah ta'ala zai fara zuwa wuta da a ciki ba akwai makaranci ba kaga karatun da yake ya zama sanadiyar shiga sauta to ashe kenan a ta iya yin aikin lada wani ma ya aiki irin wannan da kai amma ji ka lada kai an baka wata kila amma bai kai nashi ba annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa حديث حديث البخاري لمسلم لا تسبوا اصحابي والذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه ولا نصيبه kada ku zagi sahabbaina na rantsi da wanda zai naki a hannunsa da ɗayan ku zai ciyar da kusan ku cikin da uhudu na zinari ba zai kai wanda zai ciyar da mudu sai na hannunsa ba tafin hannunsa ba kaga duk infaki ne ko wani infaki ne amma za ka haɗa infakin wancan da wancan ba za ka haɗa ba saboda waɗancan suna da wani abin da Allah ta'ala ya ƙara musu daraja da shi wanda kai bai baka wannan ba shi da zaman tuwar tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ko sun ciyar da dukiyarsu lokacin da musulunci kowane lokaci bukata saboda haka sai ya zama da ladan da za su samu kowane ne yanzu duk abin da zai ba zai kai nasu ba ashe kaga ibada za ka yi ga iri ɗaya ce jinsi ɗaya ne to amma kuma wani ya fi wani ya fi wani lada saboda yadda za a samu bambancin tasirinsa tsakanin wannan da wannan ibn taymiya yana gaya mana cewa akwai wani wanda yake karanta kulhu ko abin nan kulhu wallahu ahad yana ruqiya da ita duk sanda yau mutum ruqiya da ita sai a sai a ga biyan bukata wasu kuma an sun yi sai a ga rasa ganin biyan bukata to shine sai ake tambayar sa yaya kai bawan Allah in ka yi rukuya da ƙurwa za sai a sami an kuma waɗancan suka yi sai a ji shuru sai yake cewa walaisa kullu walaisa kullu ahad ko qul huwallahu la tanfa'u kullu ahad walaisa kullu ahad yaqra'u qul huwallahu wa tanfa'u kullu ahad ba kowa ne zai karanta qul huwallahu ba kuma ta amfani kowa saboda wanda yake karanta ta da ikhlasi ya wato za ka amfani ta sama da wanda shi ba ikhlasi yake karanta ta saboda haka ashe kaga aiki daya za ku yin aiki iri daya wani ya samu lada wani kuma ya zama na bai samu ladan ba wani kuma ya samu lada kasa da yadda wani zai samu amma duk kuma aiki iri ɗaya ne saboda haka shi ladan akwai babba akwai karami saboda haka dan an ce wanda ya karanta harafi daya yana da lada alhasanatu bi asri amsalha to ka da cewa kuma wanda ya karanta qur'an wallahu wanda za a ba shi jinsin ladan sa shine jinsin wancan wannan wani lada ne jinsin jinsin sa kuma da ba wai wancan jinsin ba shi kansa ladan jinsi jinsi ba jinsi ɗaya bane kamar yadda ibada take jinsi jinsi saboda haka ba za ka ce ba za ka buƙatu wani abu bayan bayan qur'an wallahu akwai gurin da ma wata ibada ce wacce take mafdula za ta zama ita ce fadila akwai lokacin da ibada za a fifi za a fifita wata akanta amma a zo a samu kuma a wani gurin ita ce ya kafi so yanzu cikin ibada an fi son sallah sallar ibada tana sama da kowanne sannan karatun qur'ani yana yana biyo bayan ta daga daga sallah sai karatun qur'ani daga karatun qur'ani sai ainihin zikiri daga zikiri sai addu'a wannan al'amrul mutlaq ne wannan in ana magana ne a dunkule sai a ce sallah sai karatun qur'ani sai zikiri sai addu'a to akwai gurin kuma da za ka ga cewa a gurin kawai zikirin ake so ba a san kai karatun qur'ani duk da cewa karatun qur'ani na gaba kamar mutumin da ya ruku ko sujjada annabi ya hana shi karanta qur'ani a sujjada ko a ruku kaga anan al-mafdud asbaha fadila saboda haka al-mafdud fi makanihi wa zamanihi afdal min al-fadil abinda da yake kasa in ya samu gurinsa da mahallinsa da lokacinsa sai ya bi wanda ya bi sai ya dawo ya bi wanda ya bi saboda haka kaga mutumin da yake cikin ruku ko yake cikin sujjada a nan tasbihi da girmama ubangiji da addu'a shine abin da aka nemi shi inda zai karanta qur'ani tun ya misali ya sujjada yace shi qur'an Allah zai rika karanta a sujjada saboda an ce ta'lilu sunnat qur'an za a goyi bayan shi akan wannan ba za a goyi bayan shi akan wannan ashe kaga cewa qul huwallahu ta'lilu sunnat qur'an ba yana nufin wannan zai sa ka wadatu gaban sauran sauran ayoyi ko surori na mushaf ba sannan fatiha fatiha suratul fatiha afdal ita ce sura da tafi kowace ita ce wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya wa ubay ibn ka'ab cewa babu wata sura da aka saukar ba a cikin injila ba ko a cikin taura ko injila ko zabu ko zabura ba a saukar da wata sura ko a cikin alqur'ani wacce ta kai fatiha ba babu sura da ta kai fatiha saboda haka koda da aka ce سورة وهو لو تعدل سورة القرآن فولا بيانون كاففاتها wannan ba zai nuna ta fatiha ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a saukar da wata sura ba la fi tawrat wala fi injil wala fi zabur wala fi furqan afdal min surat al-fatiha to wannan magana ba ta kayan da waccan waccan tana nan sura babu wata surar da take suratul fatiha ba ka ita ce surar da asabul matani wa laqad atainaka sab'an min al-matani wa qur'an al-azim sab'an min al-matani in istana sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan fatiha ita ce asab'an min al-matani wa qur'an al-azim alladhi utitu shi yasa babu wanda zai sallah sallah ta karɓi ta yiwu dole sai ya karanta fatiha sauraka cewar kulhu Allah ta'ala da sunan Qur'an ba yana nuna ta fatiha ba sannan kuma baya daga cikin koyarwa ta magabata in ana sauka in ana sauka aka zo surat abin nan kulhu Allah a mai ta karatun ta wanda baya daga cikin koyarwa ta magabata in kana karanta cikin sauka ka zo kanka ka karanta ka sau ɗaya da karanta kowace sura sai dai idan ita kadai kake karantawa wannan in za ka karanta ta ita kadai to babu laifi kamar da ta ta sau ɗaya sau biyu sau uku iya da ka so amma in dai a cikin sauka ne to magabata sun karanta wannan ba daidai bane dan shi qur'ani ana karanta shi kamar yadda aka saukar da shi abu ya yake a rubuce a cikin sau nawa aka rubuta ta a cikin mushaf sau daya ana nufin ka karanta ta yadda yake a take a rubuce kada ka shigar da wani abu wanda baya ciki amma in ita kadai za ka karanta wannan babu laifi ka karanta ta sau goma akwai ma hadisi da ya tabbata hadisin mu'az ibn anas al-juhani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qara'aha 10 marratin bana Allah lahu qasran fil janna wanda zai karanta Fatiha sau goma Allah zai gina masa a kulhu Allah wanda zai karanta kulhu Allah sau goma Allah ta'ala zai gina masa qasran fil janna wani wakikin gida wato a aljanna har sai na umar yake cewa idan nastaghfiru qusuran da rasulullah in ku haka ne za ku tare gidaje manya sai annabi ya ce da shi Allahu akbar wa atyab ko nawa kake so Allah yana da su abin da yake gurin Allah ya fi yawa kuma ya fi daɗi ya fi kyau za ku dai wani hadisi yana cikin musnad Imam Ahmad a cikin sanadinsa akwai lid amma yana da shawahid waɗanda za su ɗaukaka shi zuwa ga hadisi hakan arwar shi arwar shi a cikin littafin mu'jamul awsat na tabarani ya zo a cikin mu'jamul awsat na tabarani hadisin abu huraira ya zo kuma a cikin musnad jarimi ko sunan jarimi daga hadisin daga hadisin sa'id ibn musayyib mursalan saboda hadisi ne wanda yake haka to wannan da yana daga cikin falalar ita ita wannan sura sannan yana daga cikin abin da ya so dangane da wannan sura akwai hadisin abu darda wanda shi zai kara fassara maka ma'anar ɗaya bisa uku na alkur'ani hadisin abu darda wanda yana cikin sai muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ya'tisu ahadukum an yakra kulla yawmin sulat alquran qalu na'am qala inna allaha jazza'a alquran thalathata ajza' fa qul huwa allahu ahad suratul quran yake cewa ɗayan ku zai iya karanta alquran suratul qur'ani a kullum ba suka ce eh ya rasulullah sai ya ce to Allah ta'ala ya kasa alqur'ani gida uku kul huwa Allah kul huwa Allah ahad kashi ɗaya ne daga cikin kaso uku din nan to wanda nuna kashe-kashen da ake magana da musu ne abin da ta kunsa ta kunshi tauhidi ta kunshi kada ta Allah subhanahu wa ta'ala sannan yana daga cikin falalatta tana yi wa mutum kariya daga sharri tana zama masa hirzi daga abin da zai cutar da shi a yininsa in ya karanta ta akwai hadisin bukhari hadisin aisha da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa da take cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan ya zo kwanciya yakan karanta yakan karanta qul huwallahu da qul a'udhu birabbil birabbil nas birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas wadannan sune al-mu'awwidhat da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana karantawa a yana cewa idan ka karanta ta da yamma yake cewa قل قل قل هو الله احد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثا تكفيك كل يوم فكانت قل هو الله احد ده المعوذتين سوءكم da safe ko da yamma za su ishe ka kariya za su tsare ka a sannan yana daga cikin falalarta tana cikin surorin da ba a nemi tsari daga ubangiji da wani abu kamar ita sannan yana daga cikin falalatta ta kunshi a ismullahi al'azam sunan Allah wanda yake mafi girma ita kul huwallahu ahad akwai hadisin da ya zo na Abdullahi ibn Buraida wanda shine hadisin da yafi kowanne inganci ta fuskar isnadi a cikin hadisan da suka zo suna bayanin ismullahi al'azam babu hadisin da ya kai hadisin Abdullahi ibn Buraida yana cikin sunan al-arba'a yana cikin sunan Abi Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah yana cikin Musnad Imam Ahmad yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum ya ji wani mutum yana sallah a tahiyarsa sai yake addu'a yana cewa Allahumma ya as'aluka bi anni ashhadu أن أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد da ya ji shi yana faɗar wannan yana cewa ya Allah ina roƙonka da cewa kai ne da cewa na shaida la ilaha illa anta babu abun bautawa da gaskiya sai kai dan ya shahadu an la ilaha illa anta al ahad samad wanda yake ɗaya tilo wanda ake nufi da bukatu allazi lam yalid wa lam yulad wanda bai haifa ba ba a haife shi ba wala bai kullu kufuwan ahad kuma babu wani ɗaya da yake tamka da shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi bi yadihi laqad sa'alahu bismihi al-a'zam alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab yace na rantse da wanda raina yake hannunsa ya roki Allah da ismuhu al-a'zam sunansa mafi girma wanda duk sanda aka roke shi da shi zai bayar sanda aka yi addu'a da shi zai ansa to kaga huwa Allahu ahad ta kunshi wannan akwai hadisin Mihjan ibn al-Azra wanda yana cikin musnad Imam Ahmad wanda shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga masallaci sai ya ga wani mutum ya gama sallar sai yana tahiyya a cikin tahiyyarsa bayan ya gama tahiyya a tu'ar da yake yi sai yake cewa Allahumma inni as'aluka bi annaka al-wahid al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي ذنوبي انك انت الغفور الرحيم yana addu'a yana cewa ya Allah ina roƙonka da cewa kai ne ɗaya tilo wanda ake nufi da bukatu wanda bai haifa ba a haife shi ba kuma babu wani wanda yake tanka da shi ka gafarta min zunubai na domin kai ne mai yawan gafara mai jin kai da annabi ya ji shi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce qad ghufira lahu qad ghufira lahu qad ghufira lahu an gafarta masa an gafarta masa an gafarta masa to kaga duk waɗannan suna nuna maka falalar ita wannan sura sababin saukar wannan sura abin da yafi inganta shine hadisin Ubay ibn Ka'ab hadisin Ubay ibn Ka'ab shi yafi inganta yana cikin Muslim Imam Ahmad da Jami'u Tirmidhi wanda yake cewa mushrikai sun je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce da shi in sallana rabbaka ya muhammad ga ya mana nasabar ubangijinka wato ubangijinka dan gidan waye shi to da suka je suka tambaye shi fa anzalallahu qul huwallahu ahad sai Allah ya saukar da wannan wannan sura wannan shine abin da ya inganta in banda shi akwai waya da take cewa wani ba kauye to wani ba kauye ta yiwu ya zama cikin waɗannan ƙurashawan ne akwai riwayar da take cewa yahudawa ne suka tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin su hadda huyay ibn ibn ibn akhtab da ka'ab ibn al-ashraf suka ce wa manzo sallallahu alaihi wa sallama tiflana alladhi ba'athaka sifanta mana wanda ya aiko ka shine wannan surar ta sauka to wannan hadisin bai inganta ba hadisin da inganta shine wanda muka faɗa in ka ce yahudawa sun zo ciki hadda kabu kabu min al-ashra ko abin nan huyay ibn al-aqtab to kamar ka ce sura madaniya tunda waɗannan duk a madina ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya fafata da su ba a makka ba amma aka ce mushrikai ko aka ce qurayshawa wannan zai nuna maka abin a makka ya faru sun zo sun yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama a tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ya ya ba su ansa da wannan sura da sauka wanda take cewa qul huwa Allahu ahad qul ka ce huwa Allahu ahad shine Allah ɗaya tilo Allahu samad Allah abin nufi da bukatu lam yalid wa lam yulad bai haifa ba kuma ba a haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad babu wani daya wanda yake tamka da shi sura ta bude da kul kamar yadda muka san wasu surori sun bude da wannan qul uhiya ilayya qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas surori biyar wanda dukkanin su suka bude da kul kul an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama game da mu'awwidatain wato kamar ubay ibn ka'ab shi yake tambayar sa gashi muna cewa kul a'udhu kul a'udhu kamar kul din me yasa muke fadar ta tunda kul kama umarni ne kace kace kuma tunda kai cewa za ka yi kaga a ce ba sai ka kuma maimaita kace din ba sai annabi ya ce kila li fa qultu haka aka gaya mun haka na faɗa wato ba zan canza komai ba jibril da ya tashi haka ya saukar min da ita ya ce da ni ka ce qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas haka aka gaya mun kuma haka na faɗa وما يكون لي أن أبدله من تلقاء إن أتبع إلا ما يوحى إلي بزي يوبا كران كينا كوي كوي mutum ya shaƙi iska ya ce bara ya canza wani abu wannan ba zai yiwu ba saboda haka wannan kullum tana nuna maka cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mubaddil ne ma tsantsar mai isarwa ne in alaika illa bala abin da yake kanka shine ka isar saboda haka yadda aka gaya masa din nan haka zai yi ba zai tasarrufi ba ba zai canza komai daga ciki ba yana isar da abin da Allah ta'ala ya saukar masa ne haka kuma aka saukar masa da ita qul huwallahu ahad kace huwallahu ahad kace shi ne Allah daya tilo daya tak huwallahu ahad huwa damiri ne damiri sha'an damirin kissa don akan kira shi baya da marjiki baya koma kun san damiri ya rudu ila aqrabil mazkur to ila mazkur din anan qul huwa allah saboda a nuna maka wannan huwa din damirin sha'ani wato al'amarin babba ne Allah faɗe ne suka ce huwa ai ash-sha'nu al-azim Allahu a'lam to shi ne suke kira damirin sha'ani shi damirin sha'ani la marji'a lahu baya koma zuwa kan komai to amma anan wasu mazuwa bid'a sun ɗauki huwa a matsayin sunan Allah sun ce huwa ma sunan Allah ne har ma wanda da cikin shi ne ibnu arabi ya yi littafi sunan shi kitabu hu littafin hu a ciki a ciki ya faɗi sirrin wai da yake cikin hukun ya ce saboda Allah ta'ala ya ce wa ma ya alamu ta'uwe da hu illa kaga wanda akwai wasa da alkur'ani wai ta'wila wai hu din ne shine huwa ba wanda ya san ta'wila ta'wilun hu illa Allah saboda haka yi littafi shi yana cikin da ya ce rasikuna fil ilm sai da cikin za su kuna fito saboda ka shi ya san ta'awila to aka ga inda a ce larabci ne ana nufin huwa ai ba za ba za a rubuta shi a hada ba a ka'idar rubutu za ta ta'awila hu sai a ce ta'awila daban sai kuma a rubuta huwa an ka duba ai dabiri ne mustatil ba dabiri ne munfasil ba suka ce ai shi yasa Allah ce zalika bi anna Allah huwa al-haq wai huwa huwa din sunan Allah shi yasa ɗayan sun zai addu'a sai ya ce ya huwa huwa man huwa huwa ya huwa huwa man huwa huwa a jin du'ai ina ibnu taymiya yake cewa huwa wannan damiri ne wanda zai iya komawa zuwa ga dukkan wani abin da yake cikin zuciyarka wani zai ce huwa din na abun sa gunki ne wani zai zama huwa din na abun sa wani wata rana ce wani zai huwa din na abun sa wani dodo ne wani kayan tsafi ne saboda ita huwa ba ta da wani ma'ana a ƙarƙashinta da za ta zama suna sunayen Allah kuma asma'ullah husna ne walillahi asma'ul husna ma mafiya kyau duk wani sunan Allah ka ɗauke shi sai ka ga yana ɗauke da wata ma'ana mai ƙayatarwa amma huwa ba ya tare da wata ma'ana sai za ya zama sunan Allah shi yasa ba za ka taɓa ba wata addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya huwa ba to saboda guduwi za ka ji ma suna kiran Allah hadda ma irin su su ce ya ba'u ya fa'u ya ta'u ko ya amin ya ɗaha ya yasin to wannan dai yana da cikin ilhadi a cikin sunayen Allah wa zarul ladina yashhaduna fi asma'ihi sai yuzuna ma kan ya'malu al-ilhadu fi asma'illah kamar yadda qatada yake cewa أن تسمي الله بغير اسمه yana daga cikin ilhadi hantarewa cikin sunayen Allah ka kira Allah da sunan da ba nashi ba saboda haka Allah ta'ala bai kirawo kansa da huwa ba kawai a matsayin suna qul huwa Allahu ahad kace shine Allah ahad wanda yake daya ahad dai ma'anar ma'anar ta da al-wahid sai dai ita a wajen tabbatar da ɗayantaka ta fi alwahi domin ka tashi korewa in ka kawo inda za ka kawo ahad in ka kawo wahid to zai iya zama ɗaya ka kore ba biyu ba in ka ce ma fi dari wahid za ka isa ban islami ma fi dari wahid babu wahid a cikin gidan biyu ne amma ka ce ma fi dari ahad to bai halatta a larabce ka ce ban islami ba saboda haka ita ahad tana korewa ne gaba daya in aka zo mahallin korewa saboda haka ita ba ta karɓar tajjiya ba ta karɓar tajjiya sabanin wahid za ka iya cewa mi'atun wahida alfun wahida mi'atun wahida mi'atun din nan ba wasu abubuwa bane suka haɗu daya biyu har zuwa ɗari kaga wahida tana karɓar tajjiya amma ba za ka ce alfun ahadun ba an gane ko saboda ka ita ahad ba a sifanta wani da ahad da ahadiya ba sai Allah shi kadai shi yasa duk inda za ga an yi amfani da ahad akan wani ba Allah ba alqur'ani sai a mahallin korewa ko mahallin tambaya ko mahallin sharadi amma ba mahallin isbati ba ba a mahalli na tabbatarwa ba ba wanda aka ce da shi ahadun a mahalli na tabbatarwa sai ko a mahalli na korewa kamar yadda ku ga a cikin wannan sura rage kullahu kufuwan ahad kaga wannan a mahalli ne na korewa ko mahalli na na sharad in ahad min al mushrikeena istajaraka wa la tad'u ma'a allah ahadan kaga mahalli ne na korewa wa in ahad min al mushrikeena istajaraka kaga mahalli ne na na sharad hal tuhittu minhum min ahad kaga nan mahalli ne tabba istifham to irin wannan mahalli ne za a amfani da ahad amma mahalli na isbati zalla isbati to ba amfani da ahad saboda Allah shi kadai aka tabbatar da sifar ahadiyya shi yasa ba a ce qul huwallahu wahid ba saboda kalmar wahid kamar da muka faɗa tabbal tajzi'a wa tafsir ana iya karkasa ta a ce dubu daya mi'atun wahida kaga mi'atun dinnan suna iya zama gomomi suna iya zama ɗaiɗai kuma amma ba a cewa ahad a irin wannan yanayi sannan kuma ba wanda aka sifarta da al-ahadiyya fi mahallin isbat illa illa Allah subhanahu wa ta'ala sannan qul huwa Allah ahad Allahu samad Allah abin nufi da bukatu a can kaga aka ce qul huwa Allah ahadun bil tankin nakira amma da aka zo as-samad sai aka faɗe shi da ma'arifa Allahu samad dan mai can ba a ce qul huwallahu al-ahad ba kamar yadda aka ce Allahu samad ko kuma a ce Allahu samad kamar yadda aka ce qul huwallahu ahad saboda kamar yadda muka ce al-ahad ahadiyya ba wanda aka ce aka tabbatar da ita a matsayin sifa babu sai Allah saboda haka aka kawo ta na kira amma a samad aka kawo ta ma'arifa saboda akan kirawo wanda ba ba Allah ba akan kirawo shi da samad sai dai a samadiya ta ubangiji cikakkiya ce to dan a nuna maka samadiya ta ubangiji ba irin ta kowa ba ce sai aka ƙara alif da lam wannan alif da lam din ana kiran sa alif da lam ne listighraq al-jins lidilalati ala al-kamal kamar yadda kake cewa fulanun huwa ar-rajul kaga ar-rajul kana nufin shine da cikakken wanda yake mazakuta wato shine namiji cikakke saboda alif da lam a larabci tana nufin tamala to dan a nuna cewa dukkan wani wanda yake jin shi ana da bukata a wajensa to na shi ne Allah shi ne yake da wannan sifa ala wajhil kamal saboda haka sai aka kawo al samad anan dan a tabbatar da wannan lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba a kuma haife shi ba ولم يكن له كفوا احد باب wani ɗaya wanda ya tamka da shi lam yalid bai haifa ba walam yulad ba haife shi ba kafin mu shiga tafsirin wannan lam yalid walam yulad kuma kan Allahu samad samadiya ta ubangiji kai daga jin an jingina wa Allah ta'ala cewa shine wanda ake nufi da bukata wanda ake nufi da bukata wannan ɗaya ne daga cikin ma'anonin kalmar asama an fassara ta da fassara iri iri amma dukkan fassara da aka yi mata za ta iya shiga karkashin asama wato fassara ce da aka yi ta da kalmomi daban-daban amma duk ma'ana ɗaya take nunawa an fassara ta da asamat alladhi yuqsadu bil hajat wanda ake nufin sa da bukatu wanda duk wani mai bukata gurin da yake an fassara ta allazi yastaghni an kulli ahad wa la yastaghni anhu ahad wanda yake wadatuwa ga barin kowa shi babu wanda yake wadatuwa ga barin sa an fassara ta da الأحد الذي لا يأكل ولا يشرب آه، قلنا الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب وأن بايا شيء بايا شاء أن فسرت الذي لا جوف له وأن بايا شيء معنى لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه منه شيء haka an fassara ta da ma'anoni wa dukkaninsu suna nuna cewa Allah ta'ala shi ne mai cikakkiyar wato wadatuwa da zatinta dukkan wani mai bukatuwa da zuwa gare shi kuma dukkan wata bukata a gurinsa ake kamanta kowane ne zai iya buga bukatarsa zai zama sila ne amma wanda yake mai bayar da abin da ake nema shine Allah la mani lima a'taita wa la tu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u al-jaddi bil kajjal duba da cewa lokaci yayi akwai fadakarwa da muka saba kamar da muka ce akwai kwamitin sautul haq wanda yake sa karatuka a kafofin watsa labarai na wannan majalisi kamar da kuka sani a tasiri da ake sawa a pyramid da wanda ake a karatun da ake sawa a rahama radio mun san cewa wannan majalisi shi yake daukan nauyin waɗannan abubuwa mun ce duk a asabar din abin nan afuwan juma'a din karshen farkon wata ko farkon wata wannan ce kuma ta farkon wata ko to kaga ba a tuna mun ba sai sai wannan din saboda haka kuma na san da yawa ba a zo da shi ba saboda haka za mu bari juma'a ta gaba insha Allah kowa sai zo da shirinsa fatan Allah ta'ala ya bada ikon taimakawa akwai dan uwanmu ɗaya daga cikin waɗanda suke taimaka alkur'ani a wannan ƙasa ya ka mana ziyara kwanaki ya ka ziyara ina cikin karatu ban kula ba to amma yanzu na ji zuwan sa tun kafin ya iso saboda ta zan arrafa shi gare ku kusan shi yana ɗaya daga cikin makaranta alkur'ani shine garkuwar mahaddata alkur'ani na Najeriya duka kuma بحق بحق tsohon dan wannan majalisi ne amma ba a san shi ba ba a san shi ba kusan masallacin da aka gina tsohon masallaci su suka yi aikin gini shi ba zan gaya muku ta yaya ba amma dai shi yana cikin waɗanda suka aiki wajen gina wannan masallaci kuma suna cikin waɗanda suka zama almajirai da suka rika halartar karatuttuka irin waɗannan to yanzu da shi Allah ta'ala ya ba shi iko har ma ya ɗauki nauyin sa wannan karatu a cikin sunna tv ya alkawarin zai ɗau shekara biyu yana sawa saboda haka yi masa addu'a Allah ta'ala ya biya shi wannan bai san zan faɗa ba fi sabilillahi na san matakila wani da ya san zan faɗa ba zai zo ba Allah ya biya shi ya sa masa amizani kuma yawaita mana irin a sannan yan uwa a ci gaba da taimakawa kamar da muka ce ba wanda za mu jira sai ya zo mana ko shi ɗaya ne daga cikin mu shi ya ɗauki abin da ya shafi sunna TV amma muna da gidajen rediyo waɗanda suke taimakawa wajen yaɗa sunna a nan Kano saboda haka kuma sai mu taimaka wajen wannan karatu suka da sauransu a ci gaba da yaɗa su da fatan abin da muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abin da muka yi na kuskure Allah ta'ala ya biya mana ya Allah ta'ala ya yafi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in